بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدئة وكل بدئة دلالة وكل دلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara kasancewanmu a wannan masallaci mai tarin albarka daidai wannan lokaci a kuma wannan gari mai albarka garin da magaram a wannan jamfuriya ta mu ta Nijar a yau alhamis daren juma'a 27 ko? 27 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1442 ya dace da 11 ga watan uku shekara 2021 ƙidayar aihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam a cigabar tafsirinmu na alƙur'ani mai girma mun kwana ne akan aya ta 42 a suratun rumi za mu tashi aya ta 43 a ita wannan sura mai albarka suratun rumi faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa fa'aƙin waje haka da dini da ƙayyim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون Na'am, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana faɗa a wannan Sura mai albarka a wannan aya, ya ce fa'aƙin waje haka, ya kai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ka fuskantar da fuskarka ko ka tsai da kanka, ka tabbata liddinir ƙayyu ga dawwamamman addini. addini tsayayye na gaskiya addinin da babu karkata a cikin shi wannan wani addini ne shi ne addinin musulunci shi ne tsayayyen addini buɗaɗɗiyar hanya kuma mai ƙyaƙƙiya wadda take tunkarar aljanna kai tsaye kuma ƙwaya ɗaya wanda dukkanin bayan Allah gaba ɗayansu a bisa kan wannan hanyar suke. Hata da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana kanshi ko ya siffanta mana kanshi ko ya ba mu labarin kanshi cewa inna rabbi ala siraɗin mustaƙi. lalle rabbi ubangiji na ala siratin mustaqim yana kan siratil mustaqim wannan labari ne daga Allah za mu karbe shi kamar yadda ya zo mu yi imani da shi don girmama ita hanyar Allah ya ce shi ubangiji kan shi ala siratin mustaqim kamar yadda ya kai mai daga labarin annabi salihu alaihi salam hakanan kuma annabawan Allah gaba ɗaya ya tattara su ya zana annabawa guda goma sha takwas sai ce wa min aba'ihim wa ومن dhurriyyatihim وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم kaga ya zana su ya ce daga iyaye da zuriya ‘ya'ya da iyaye ne wasu daga cikin annabawan nan ‘ya'yan wasu ne wasu mahaifan wasu ne waɗanda Allah ne ya zaɓa cikin banu adam zaɓin da ba za a sake zaɓi irin shi ba ɗaukakar da ba za a yi wata ɗaukakar ta kai ta ba ya mayar da su annabawan Allah sai ke cewa wahadainahum sai na shiryar da su da na zaɓe su na yarda da su na ɗaukaka su na kai su matsayin da wani halitta ba zai je ba kamar kaka sai Allah ya ce wa hadainahum ila siratin mustaqim sai na ɗora su akan addini na na gaskiya wanda wannan addinin na gaskiya shine muke karantawa a cikin suratul fatiha a kowace sallah muna cewa ihdinas اهدنا الصراط المستقيم ya ubangiji muna roƙonka ka shiryar da mu akan wannan tafarki madaidaici wannan addinin naka Allah ɗora mu akan shi idan ka ɗora mu akan shi Allah ka tabbatar da mu a tsayuwa akan shi idan ka tabbatar da mu a tsaye akan shi ubangiji ka ƙara ilmantar da mu da ka ba mu ƙarfin gwiwa da ƙara zage damtsi yau ɗin mu ta ɗara jiyanmu wajen ƙoƙari gobe ta ɗara yau jibi ta ɗara gobe baɗi ta ɗara bana kuma a samu bana ta ɗara bara wajen ƙoƙari da ilim- da ilimi da fahimta da ganewa da kuzari wajen riƙe siratul mustaqi mu fata miki muna so a ɗora mu muna so in an ɗora mu a tabbatar da mu muna so in an tabbatar da mu a ƙara fahimtar da mu amma waɗancan zaɓaɓɓu su Allah ya rigai ya tabbatar da su ya ba su ya ɗora su shi ya sa ma ke cewa siraɗar ladina صراط الذين أنعمت عليهم shi ne hanyar waɗannan da kai kai ni'ima a gare su ba ni'ima ba ce ta kuɗi ta fi ƙarfin ni'imar kuɗi ba ni'imar sarautar gargajiya ba ne wane sarkin gargajiya ba ni'imar siya- mulkin siyasa ba ne wane s- mulkin siyasa da za a ɗora a ciri ba ni'imar wani ilimin duniya ba ne a baka mukami a wani zaure a wani ɗaki wane wannan wanda wani kagada wani zai gade ka wannan ni'ima ce ilahi ni'ima ce daga Allah ni'ima ce al'abadi al-sarmadi mai dawama wanda in ta samu ta samu gaba daya wanda babu wata ni'ima ta kai ita ce ni'imar annabta da manzanci shi ya sanya duk wani wanda ka sani sai dai a ce yana da bukatar ni'ima ko yana so ya shiga cikin masu ni'ima waye mani'imtan gaskiya ta hakika su ne annabawan Allah ko wali ba mai ni'ima ba ne neman ni'imar ce ki he in ya sami ni'imar ya zamanto mai ni'imar yaya zai sami ni'imar sai ya hau hanya annabawa su annabawa su ne masu ni'imai shi yasa Allah ke cewa in kai imani da Allah kai aikin da aka dora maka ka bar abin da aka hana ka wa man yuti illaha war ومن يطع rasula الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا wa man yuti illaha wanda ya ma ma Allah biyayya cikin sauran bayi gama gari yayi ma manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayya a cikin sunnar shi fa ulaika ire-iren waɗanda suke da wannan kyakkyawar hali ma'allazina an'ama Allahu alaihim Allah zai hada su a ranar gobe kiyama tare da wanda ya ma ni'ima su waye Allah kama ni'ima sai ce minan nabiyina sune annabawan Allah wasu diƙina su annabawan su ne siddiƙan ba wai siddiƙan daban ba annabawan daban a'a annabawan ne siddiƙan kuma annabawan ne shahidan annabawan ne salihan annabawan ne duka siffa annabawanci domin ba wani bane siddiƙi daban shi ma an mai ni'ima kamar yadda aka ma annabi wani salihi daban an mai ni'ima wani shahidi daban an mai ni'ima ai komin shahadaka ni'imar ba ta tabbata ba sai in ka bi annabi ka bi manzannin Allah binka da annabi yasa ka sami ni'ima shi yasa annabin ke da ni'ima ina za mu gano haka ubangiji ya ba mu labarin annabawan na aswatul maryam da ya zo sai ce ula'ikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min zurriyati adama wa min man hamalna ma'a wa min zurriyati ibrahima wa isra'ila وممن هدينا واجتبينا إذا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا إذا صح خروا سجدا وبكيا الله يتي أولئك الذين أنعم الله عليهم waɗannan ne wanda Allah ya yi ni'imar shi a kansu annabawan Allah ne min zurriyati adama dukkaninsu a cikin banu adam ne babu annabi a wajen banu adam amma a cikinsu akwai ‘ya'ya ga annabi ibrahim alaihi salam Allah ya mushi wannan tagomashin sauran annabawa zuriya shi ne annabi nuhu ma Allah ya mushi wannan tagomashin annabawan da suka biyo baya ko al'ummar ta biyo baya ruwan tufana zuriya shi ne an gane ko kuma sauran kuma akwai zuriyar Isra'ila shine Annabi Yaqub alaihi salam Allah yana cewa waɗannan wamin manhadaina wattabaina sune na shiryar da su kuma zababbuna ne idza tutula alaihim ayatul rahman disan da ake karantar da su ana karanta musu ayoyin Allah mai rahama ubangijinsu kharru sujjadan wa bukiya faduwa suke suna sujada suna kuka saboda tsananin tsoron Allah da nasu ya hinar ya dana kowa he zaman to annabawa su ne mafiya addini ko zababbu a wurin Allah to Allah ya ce ma annabi wa aqifa aqim wajhaka lid-din al-qayyim kai kanka an baka umarnin ka tsayar da kanka zuwa ga addini tabbatacce tsaidadde ko kuma ya ƙulu ta'ala Allah yana faɗa ne a nan amiran li'ibadihi yana mai yin umarni ne ga bayansa gaba ɗaya bil mubadirati ila al-istiqamati fi da'atihi wal mubadirati ila al-khairati dan su yi rige-rige su yi gaugawa a yi masabika a yi tseren reniya zuwa ga yi ma Allah ɗa'a tsayuwa ga ɗa'ar Allah ya za a gane wane ya tsaya ga ɗa'ar Allah lalle ne a ganka ka kula da tauhidi lalle ne a ganka ka kula da sallah lalle ne a ganka ka kula da zakka domin Allah yana cewa ma umiru illa umiru illa li abdullah mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu salata wa yutu zakah to ya abin yake zalika dinul qayyim ba wani abin da muka umarci bayi ba mu bukatar su tara mana dukiya ko su mana wani aiki abu ɗaya ne umarninmu a kansu sai su bauta ma Allah suna masu tsarkake addinin tsantsa zuwa ga Allah ɗin kuma suna masu karkacewa daga duk wata karkatacciyar hanya suna masu miƙewa kan siratul mustaqima suna tsayar da sallah su yi ta ingantacciyarta da iliminta da lokacinta a lokacinta da ba da haƙoƙinta sannan suna masu ba da zakkar dukiyoyinsu suna masu ba da zakkar jikinsu ta yadda za su yi tauhidi su ki shirka Allah ya ce yin haka dinul qayyima shine addinin da ake kira tsayayyen addini in baka gane tsayayyen addini ba to wani shine tsayayyen addini shine addinin gaske shine siratul lahi tabarkin Allah alladhi lahu ma fis samawati wal ard wanda shike da mallakar sammai da kasai shine siradin da ake cewa annabi yana kan shi wa innaka wa innaka la tad'u ila siratin mustaqim lalle kai kana kira zuwa ga siratil mustaqim to wannan shine siratil mustaqim Allah yake cewa ayi gaugawa zuwa ga da'a ga Allah a yi sauri zuwa ga aikata ayyuka na alkhairi tun kan lokaci ya ƙuri tun a wannan duniya saboda ba a so ka makara ba a so ka ɓata lokaci don in ka ɓata lokaci lokacin wucewa za ya yi ka mori lokacinka kafin ya wuce ka gane ko ka yi guduri tazawwadu lillazi la bidda minhu fa innal mauta miqatul ibadi kayi guzari ga abinda babu makawa domin mutuwa wani zango ne na bayi duka kowa sai ya cimma wannan zangon wa tazawwadu fa inna khara zadi taqwa ku yi kokari ku yi guzuri mafi kyawun guzuri mafi alkhairin shi shine gudurin tsoron Allah shi yasa Allah yace abu dokar Allah ita ce kyakkyawan guzuri ita ce kyakkyawan tanadi kulli ibadiyal ladina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan sai ce min qabli an ya'ti yawmul la bai'un fihi wala khilal ka gaya musu gaya ma bayina su tabbatar da sun yi sallah sun kuma ciyar da arzikin da ni na basu a boye da bayyane tun kafin lokaci ya kure musu shi yasa anan yake cewa tun kafin zuwan wani yini wata rana ta ƙiyama yawmun lamarar da lahu minalla ranar da in ta zo ba mai iya maida ta ce a a ɗan jinkirta ranar da za a ba kowa ambutasiyan kuma kowa sai ya zo ba ka cewa ban samu ba dama kowa da shi za a yi kowa sai ya zo kuma kowa shi ɗaya kuma kowa bawa ne kuma kowa tsirara kuma kowa ba wando kuma kowa ba riga kuma kowa ba kuɗi kuma kowa ba mulki kuma kowa ba mabiya kuma kowa ba yan shan miya kuma kowa ba yan hada kuma kowa ba yan hushi da hushin alhaji kai ta kanka kake alhajin ta kan shi yake wa kulluhum gaba ɗayan halitta atihi za su zo ma Allah yau mal kiyamati ranar kiyama fardan ɗaiɗaya ɗaiɗaya ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman bayanzur bayanzur ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzur ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzur tulqa wajhi fala yara illa an-nar فاتقوا النار ولو بشق تمر فاتقوا النار الذي وقودها الناس والحجارة da ku ji ku kiyaye kanku kuma ku ba kanku kariya daga wuta wadda mutane da duwatsu ne makamashinta don haka i wannan aikin ima kanka ƙiyamun laili tun kafin wani wuni labai umfihi wanda ba a saye a sayar da bare ka ce kai ɗan kasuwa ne ka ƙware a dole ka ƙware a hababaini ka kware a kasuwa a sigamu talome ka kware a kasuwa singa ka kware a kasuwa ina kasuwa ina ba a saye ba a sayarwa rannan ciniki ana yin shi da ibada ne da zinihi ko a baka ibada wanda ka cuta ko a baka zinihi shi iya abin da za a yi wala khilal kuma babu wani masoyi da yake kula da kai wanda zai damu da damuwarka wanda zai tsaya ya ga sai ya tabbatar da hakinka babu shi kowa ta kanshi yake yi لا مرد له من الله يومئذ يصدعون يومئذ awannan yini yasaddauna ay yatafarraquna za a raba mutane gida biyu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wani bangaren a kai su aljanna saboda kyakkyawan aikin su wani bangaren a nihi wuta da su saboda kuskuren su da mummunan aikin su an yi rabuwa har abada in kun rabu da matarka kin rabu da mijinki kun rabu har abada in dai wuta aka yi da ke ko aka yi aljanna da wani aka yi wuta da wani wannan an yi rabuwa har abada ba ta duniya ba ce rabuwar abada dan in kun rabu a duniya sai kun hada a lahira amma ta in an rabu an rabu kenan ba ka da rana haduwa kuma wani bai san wani in aka kai dan wuta wuta aka kai ka dan aljanna in babanka ke wuta baka sake sauraron shi in ɗanka ke wuta baka sake sauraren shi in mijinki ke wuta baki sake sauraren shi in matarka ke wuta baka sake sauraren ta na aljanna ba abin da ya gama shi da tashin hankali bare ya raka tuna da wani mutsiyaci a wuta wallahi ba zai tuna ba yawma idin yasaddauna ay yatafarraquna sai Allah yake cewa من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون man ka man kafara wanda yayi kafirci fa alaihi kufuruhu kafircin shi kanshi yama dan kai kafirci kar ka dauka ka rage Allah ko ka rage wa sauran halittu kanka kawa kai abin zai shafa kai za a ma shari'a kai za a kai wuta baka cuta kowa da kafircinka don haka nan in kaga dama kai imani in kaga dama kai kafirci kama kanka zaɓin ina kake so ka zamna shi yasa Allah ke cewa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a ربكم فمن شاء فليؤمن نعم.
ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا Allah ce ka gaya musu gaskiya ce ta zo daga Allah shine wannan addinin shine wannan Qur'anin a gaya musu abinda Qur'ani ya ya faɗa abinda Allah yake so shi za a yi wanda ya ga dama ya rike yayi aiki wanda ya ga ba zai bai zaɓi haka ba ya ƙi yin aikin an yi tanadin marasa aiki don marasa aiki an yi tanadin masarkin masu aiki an riga an gama aljanna an riga an gama wuta an yi tanadi ba sai nan gaba ba za a yi karka ɗauka sai nan gaba za a yi an ƙare jira da haka zaɓi yana gare ka Wan- faman ka fara fa alaihi ومن kufur عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون faman amila salihan duk wanda ya aiki na kwarai na mus- ya zaɓan ma kanshi kyakkyawan aiki ya bi annabawan Allah ya bi ƙur'ani ya bi sunna to wannan fali anfusin sun yi ne dan kansu yamhaduna za a musu shinhuda a gidan aljanna zai yi jagorancin su zuwa samun rahama sai Allah ke cewa ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله mm, إنه لا يحب الكافرين Allah ya ce zan yi kiyama ne ba dan komai ba li yajzi alladina amanu wa amilus salihati dan in saka ma managartan bayin da suka yi aiki na kwarai suka yi bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi imani suka yi aiki kyakkyawa dan in musu sakamako min fadlihi daga sa- daga fadlan Allah Allah zai musu sakamako kyakkyawan sakamako fiye da abin da su suka yi fiye da abin da suke zato fiye da abin da za a suka yi wato Allah zai saka musu da falalarsu ne menene falalar Allah alhasratu bi ashari amsaliha in kai abu kyakkyawa kwaya daya sai a baka irin shi so goma wani lokaci a baka irin shi so 700 wani lokaci a linka sama da 700 ikhlasinka yana karuwa yardarka da Allah tana karuwa kusantar da kaga da sunna tana karuwa linka maka ladan yana karuwa har ya kai gama inda ba kidaya ba za'i Allah kwasawa zai ya zuba ma daga wannan daga falala ce ta ka Allah ko to haka yasa yayi kiyama kuma shi ma kafiri dan a biya shi da aikin shi me ya sanya shi kafiri ba za a mishi falala ba innahu la yuhibbul kafiri ai Allah bai san kafiri yadda kafiri bai san Allah shi ma Allah bai san shi sakamakon aikin da yayi ya ƙi Allah Allah ya maida mishi martani Allah zai yi hushi da shi ya sabkan mai da kyamashi da azabar shi saboda shi ma a nan ya ƙi Allah ya yi hushi da dokar Allah ya kyamaci dokokin Allah ya kyamaci biyayya ga Allah shi yasa Allah shi ma sai ya kyamace shi kaga an mishi mi aljaza'u min jinsil amali an yi sakamako irin kala aiki wa ma hadha tare da cewa Allah bai kamnar kafirai ba wa huwa al-adilu shi mai adalci ne fihim cikin su fala yaju ba zai musu zalunci ba su yi lahi goma a ce sha ɗaya ne. saboda Allah shi adali ne yana biyan ka daidai abin da kai sai dai a ƙara maka me bambanci tsakankanin ƙara maka da aba- da a biya ka daidai a abin kirki ake ƙari amma a abin banza ba a ƙari saboda rishin yin ƙari shine adalci tamkar abu guda biyu ne ga su alƙawali alwa'id da alwa'adu duk ba alƙawali bane ne Allah alwa'adu alƙawali mai kyau wanda za a baka daraja da falala da ni'ima alwa'idu alƙawali na wahaltar da kai amma azaba a kai ka wuta abdaddake ka to alwa'adu Allah bai saba shi la yukhlifu Allahu wa'adin Allah Allah bai saba alƙawali amma almi'adu Allah yakan saba shi ya fasa kuma ɗaukaka ce domin kaman misali ne yaron ka ne kamai barazanar zaka dake shi kuma kamai alkawalin zaka ba shi jika goma idan ka ƙi ba shi jika goma ƙarya ka yi kuma ba girma ba ne amma idan ka ba shi jika goma ka ce to na daina da kakka kuma yanzu mi kai afuwa kai ragowa kai ba za a ce ba ƙarya ce ko rishin isa ne sai a ce afuwa ce da rangwami da haka in Allah ya ce za ya maka azaba sai kai kyakkyawan aiki sai ya fasa kaga alkawali ne aka canza to ai wannan alkawalin azaba ne dan an canza shi falalaci kuma daukaka ce daraja ce amma alkawalin a baka aka hwasa shine aka yi kaskanci to kuma Allah bai sifuntuwar su ba kaskantatta an gane ko sai Allah yake cewa mi wa min ayatihi an yursila ar-riyaha mubashiratin wa liyuzikakum min rahmatihi wa litajriya al-fulka bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa min ayatihi yana daga ayoyin Allah alama da take gwada samuwar Ubangiji ko cancanta shi Ubangijin da bauta. An gane ko? Cancanta shi Ubangijin da bauta, alama da za ta gwada ya cancanta a bauta mushi shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba. Shi ne aya, da aka aya dama akwai aya kauni akwai aya shari'i. ayoyin da suke cikin littattafai da Allah sabkar irin su Qur'ani, Anjila, At-Taura sunan su ayoyi na shari'a wanda ake karantawa. Ayoyi kuma kauni wanda suke halittar Allah na duniya. Tuwa daga cikin alama wannan ayoyi kaga kauniya ne. An yusular riyaha. Ubangiji da yake aiko muku ar-riyaha isukoki. Ar-rihu iskan azaba. Ar-riyah iskan da yake tare da rahamar Allah duk inda ka ji arriyaha za ka ji iska ne wanda yake ɗauke da mi ni'ima shi yasa ke cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil layli wan nahari wal fulki tajri fil bahri bima yanfa'u an-nasa wa ma anzalna minas sama'i mimma yanfa'u bil ardi ba'da mawtiha wa basa biya min kulli dabatin wa tasrifir riyah kaga riyaha wa tasrifir riyaha kaga yake cewa huwa alladhi yursilu riyaha ko basharan bayni bushiran bayna dai rahamati hatta idza aqallat sahaban siqala ko kaga riyaha wa alsarna wa arsalna riyaha lawaqiha kaga arriyaha ce anan ba dukkanin su wannan arriyaha ta mi ta ni'ima daraba Allahu maslaha hayatud dunya kama in andana minas sama'i وضرب لهم كما مثل هذه الدنيا كما إن عندنا من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح شيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا كاغاني أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يديه sai wannan ayai wa min ayati an yursilir riyaha kaga ashe ita waɗannan duk inda kaji ar-riyaha ar-riyah iskan da yake kunshe da ni'imar Allah ta ruwan sama sabanin arrihu ita kuma iskan da yake kunshe da azabar Allah wanda babu ni'ima a cikin ta to ayar Allah ce da yake aiko ar-riyaha yanzu mun gane ar-riyaha ko iskan da take dauke da ni da ni'ima sai ke cewa mubashiratin ita wannan iskan tana mai yi muku albishir me ya sanya ai alamun daga an ga hadari iska tana yin gabas tana tahiya da girgiji za ga masu sassabe sun fara masu binne suna ta ƙoƙarin gyara iri ana kaza ana kaza an san zuwan iskan nan dawowa shi da mi zai dawo ruwa amma idan iska ya koma yamma guguwa tana tashi tana tsini gaba sama akwai alamun za a ji daɗi? babu wannan alamun shi yasa iskan hadari in ya taso za ga shi yamma yake ba gabas yake ba shi yasa ya ga lokaci ya wuce da tal ya karya itace ya karya gidan wani ya dauke dakin wani haka zaka yi ta gani to kaga shi wancan na azaba ne ba na rahama bane yin haka dan lizika kun min rahmatihi dan shi ubangiji ya dandana muku ya zuba muku daga rahamar shi shine al-mataru shine ruwan sama allazi yanziluhu wanda Allah yake sabkar da shi fayuhyi bihil ibadu wal bilad sai Allah ya rayar da bayi ba wai mutane kare ba halittu da yawa da wannan ruwan da sama za su rayu duk ƙarya ne wani akwai isansa a ƙasa wani akwai iraniyon a ƙasa wani akwai kaza a ƙasa kyakkyawan mulki ya zamna na demokuraɗiyya duk zancen banza ne idan babu ruwan sama da an yi feluwa an samu matsala tashi da ai shi yasa noma ne sama da komi shine arziki duk ka gama arzikinka a bakin kasuwa za a ganka da bahu kana jira ko ka tura ko ka je da kanka hatta da shugaban kasa wallahi duk darajar shi sai an mai awo sai dai ba gabe da ake awon ba da tiya ba ake zuwa da telam telam ake zuwa awo ne mai daɗi amma dai a ya awa idan da za a ce an je thailand babu an je india babu an je ina babu an je ina babu aka ce ranka yi da ya kaso dole to ya gashi a kaso dole haka ne goma gaba ne ashe duk wani arziki ne ne ruwa ne da ƙasa da noman da za a yi da arzikin da kake gani ƙarya ne shi yasa ƙasashenmu na afirka da suka bar noma sai suka zama to kyakkyawan mutsiyata na ƙarshen baya sanda suke noma sai da suka zama to masu arziki zamanin jori zamanin sardauna da su tafawa balewa zamanin tambalbayi zamanin su Ahmadu Afijo zamanin su Ahmed Shakaturi zamanin su Portubanyo zamanin su wannan Modubba Keta da ire-iren su sanda suka karbi mulki suka mai da noma wani abu kowa ya raya kasashe Senegal tana yi Mali tana yi Alger tana yi Niger tana yi Cote d'Ivoire tana yi Ghana tana yi zamanin wannan kwami in kurma da sauran su Najeriya suna yi Niger komi sai gashi ana ta tafiya kowa yana cin yana ci gaba kasa tana haɓakuwa muna da bankin kan muna da masana'antun kanmu da kuka koma mace a tono Iranian a tono Petr a kirayo Faransa a yi talho a bada kuɗi a yi wane ne a zuba hannun jari zancen banza zancen mohi sai aka koma matsiyata yau bara ta zama kowa yi yake manya su yara su yi in ba wannan noma aka yi koma ba ba zai zama ba an samu arziki duk girman ƙasar cana ba ta dogara ba ne da wani masana'antu noma ne tattalin arzikinta manya-manyan masu kudin da suka yi kowa kudi a amerika wanda su ne manyan masu kudin duniya manoma ne kashi biyar ne daga cikin al'ummar duniya kuma su suke rike da kudi kashi tamanin cikin dari a duniya kuma manoma ne na amerika haka ne ko ba haka bane haka in ka je Isra'ila noma ne ta rike haka in ka je Morocco noma ne ta rike haka in ka je Kenya noma ne suka rike kunan kuka zamanto ministan noma bai da gona bai taba zuwa gona ba ai huwayya mai aikin banza wai an yi kiba a keya to me ya kaga aka na amfani shi saboda haka dole ne a koma kan gaskiya a dawo shi yasa Allah ke cewa huwal ladhi ja'ala al-ardha dalulan famshu bi manakibiha wa ilayhi ubangiji ne ya sanya muku ƙasa ya hore muku ita ku bayin Allah famshufi manakibiha ku tahi a sasannin kasai ku tona kasai ku yi aiki a kasai a dasa a shibka a gyara a tona a noma Allah ce fa kulumin riziki za ku ci arzikin Allah za ku samu arziki ku ci mai noma shinkafa ya noma mai noma alkama ya noma mai noma kaɗa ya noma a saƙa a yi tuwahi a sa mai noma gero mai noma doya mai noma lemu mai noma kaza mai noma kaza kuma sannan in an yi noman nan karmamin da dusar da waye ku samu noman shanu noman tumaki noman raƙuma noman kaji duk daga abin da aka yi noma kulikulin nan ne za a yi tunkuza kulikulin nan ne za a yi abincin kaji kulikulin nan ne za a yi abincin shanu kulikulin nan ne za a yi kaza na kaɗa ko na gyada ba ku wannan kuna nan a matsiyatanku Nijar Demil Bentian matsiyaciyar ƙasa ce tunda ba ta iya ciyar da kanta sai an sayo mata abinci ba kowa ba ne ku da haka ku koma gona ku rabu da ƙarya shayi ba zai yi ba sukarin 'yan brazil noma shi suka yi kai kana nan da magaran wai aihuwar birni ne daman ka koma gonar ku ta gado makaryacin banza maula aniya ne ba ta yi ba bawan Allah wanda kake gashiya zai yi mutuwa zai yi maula aniya ne ba za ta ma ba dawo ka tube ka sa ya shara ka tona gona a gyaggyara ruwa a yi dam dam dam a nemi abinci samari in an yi lakwal a yi lakwal din noma a yi wannan yan kasuwa kasuwa ba ta da abinci ma'aikata aiki bai yi sai da abinci ‘yan balo a wohi kuke sai da abinci don kayi balo an tashi ba tuwo sai mi ba aikin banza ba ne ka gama farfaganda siyasa ba kada abin da ka ci me aka yi aikin banza ko ba aikin banza ba ka gama injiniyarin ka huto daga ƙasa ka tono abubuwa ka tono isansu amma ba tuwo isansu zai shayi ne iraniyan din zai ciyi ne Daka nan a raya ƙasashe a gyara sa a yi a koma gaskiya sai Nijar ta wadata. Da an yi wannan abin da aka ce ɗan Nijar ya ci da ɗan Nijar da da gaske aka yi, to da an wuce inda ake, to ya da ba da gaske ba ake. Allah ta'ala ya samu dace. Da aka yake cewa shi wannan abin yana yin ruwan yana bishara ne, kusan samun bishara saboda mai zuwar rahamar Allah. Wali ta fulka bi amrihi ko? Dan kuma jirgin ruwa ya rinka gudana bi amrihi da umarnin Allah a cikin ruwa ko iskan tare kada jirgin a cikin ruwa wani tabtagu min fadarihi dan ku samu daga falala Allah ta hanyar kasuwanci a je ƙasa kaza a yo kuman a ɗoro ma jirgin ruwa ya kawo kasan wannan fatauci da jirgin ruwa ya da jirgin sama domin jirgin sama kilo a nawa za ka bada duk in ka ce ƙasa sai kargo ne zai ka kaya akwai matsala amma inda teku ana kawowa zai zo a sauki an gane ku wannan ne wani ta tagu min fasi wala allakum tashkuruna Allah ce dan ku gode ma ni'imar Allah tashkuruna Allah alama an'ama bihi alaikum ku yi ma Allah godiya akan abin da Allah ya yi ni'imar shi a gare ku minan na'ami ne daga ni'imomi az-zahiratu wal batinatu bayyananninsu da ɓoyayyinsu allati ita wannan ni'imai la taquddu wa la tuhza wanda ba iya lissafa ta kuma ba iya kidaye ta ce kaza ce sai Allah yake cewa wala qad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna min alladhina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ya ce wala qad haqiqa tabbas in ji Ubangiji ya ce arsalna min ƙablika rusulan mun aika kafin ka kai annabi Muhammadu manzanni da dama mun aika su ila ƙaumihim zuwa ga mutanen faja'u waɗannan annabawan sun je ma manzanninsu bil bayyanati da hujjoji bayyanannu sai mutanen a waɗancan annabawan na da sai suka ƙaryata annabawan suka ƙi yin aiki da abin da annabawan suka zo musu da shi idan naka yanzu sun yi haka to ba su ba ne hwarau kuma ba da kansu ba za a ƙare abinda na gabanin suka yi shi suka yi kai ma ka yi haƙuri irin yadda annabawan gabaninka suka yi haƙuri da haka sai Allah ke cewa shi waɗannan annaba da suka je da bilbayyinati aka ƙaryata su fam taqamna min alladhina ajram mu kuma sai muka yi ɗauki fansa muka yi ramuwa muka danki masu lahi dalilin lahinsu muka musu azaba ba wai kyale su muka ba wai kawai haka yi mugu ya yi mugunta yau da gobe da jiya da jibi da kaza da kaza ya kyale ya sha a'a in yau ya sha gobe ya sha to ka tabbata wani shekara ba zai sha ba kam ta kamna min alladina ajramu duk wani mai lahi lahin da ya kai kafirci ya wani azzalimi wani mushriki idan yana yi ku kwantar da hankalinku kar ku ba kanku wahala ubangiji zai kai shi ya kure shi ya kama muku shi wanda ya cuce ku wallahi ku kyale shi in dai mutum ya sa cuta a gaban shi a kyale shi da Allah nawa irin shi suka bace Allah ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'mini taimakon mu'mini ya zamanto wajibi ne akan mu to wa yake wajabta ma Allah doka babu mai wajabta musu shi sai ya wajabta ma kanshi da kanshi yace ya maida taimakon masu imani ba masu imani nasara ba su kariya ruha musu asiri kyakkyawan ƙarshe Allah ce na ɗora ma kaina ya zama wajibi ne yadda aka ɗora maka sallah da azumi suka zama wajibi to haka Allah ɗora ma kanshi taimakon mu ne wajibi ne kamar yadda abu rikita kataba rabbukum ala nafsihi rahama ubangiji ya wajabta ma kanshi da kanshi ya dora ma kanshi ya farlanta ma kanshi ne rahama jinkan ubangiji zai ji kanku ya wajabta ma kanshi wajibi ne sai ya muku jinkai ashe kaga Allah yakan dora ma kanshi doka in ya ga dama sai Allah ke cewa mi Allahu alladhi yursilu ar-riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu bis-samaa'i kayfa yashaa ويجعلكم ويجعله كسفا فترى الولد ويجعله كسفا فترى فترى الولد يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون الله سبحانه وتعالى يتسقى بدأ بامو labari akan ni'imar shi yadda yake halittar girgije a sama yadda ma ubangiji ke tsara abin Allah ce shi Allah shine ya wani rusulin riyaha yake aiko iska ko iskoki na ni'ima sai su koro gilgije daga inda Allah ya ga dama koro shi galiban malamai wasu ka ce yana koro shi ne daga nahiyar da teku take zafin da teku za ta yi da gumin da za ta yi sai ta haifar da gilgije cikin ikon Allah a to idan ka ce teku ce to tekun wayi ta zahin na tekun wayi shi shi sababi kowane abu da ka gani na Allah yana da sababi kuma sababin ma yana da sababi sababin yana sababi har abin ya koma zuwa ga Allah ko ba sababi bane yanzu misali idan Allah ya ga dama zai baka arziki sai ya baka dama addu'a ka roƙi Allah ka roƙi Allah ka roƙi Allah ka roƙi Allah dama shi Allah ya yi san mai jarabar roƙo ba irin ɗan adam bane in ka roƙa ya kare ce wannan ya cika kai an maka an ce za a baka to Allah baka da hakuri to ɗan adam kenan shi Allah ya san mara hakuri eh me yawan roƙon in an jima ma ka ce ya Allah a ka an jima ka ce Allah a ƙaro da tun kana dala ashirin haka kai miliyan ɗari biyar Allah a ƙaro ni Allah kaza nike so ni mai yawan wannan an hisan shi to in ka roƙa ka roƙa ai Allah ba ruwan kuɗi ba ne kawai sai wani ji ya kamata ya ganka aika ba kaga sababin da aka sa ya aka karkato shi aka haɗa can da can to wani sababin na Allah ne Allah ne zai yi shi haka in duk abin da gane sababi to shi wannan sababin tekun ta yi zahi wa ya ka sababin zahin wa ya ka tekun wa ta da girgije daga cikin ta to in ta yi wannan zahin sai girgije ya tashi in ya tashi shi kuma iska sai ya koro wani lokaci ruwan ake a tekun ya koma wani lokaci kuma sai Allah ya ɗauko ruwa wannan galan nawa ne budo nawa ne Allah ne masani kuma cikin lokaci mai sauki ba tare da biyan kudin transfer ba wannan transfer ba transfer daga can zuwa can sai Allah ya ɗauko ruwan ya kawo shi ya rarraba shi wanda mu rarraba ruwan kadai ya yi ƙarfin gwamnati raba ruwan a kashe raba shi ya yi ƙarfin mu ba yin ruwan ba to Allah ya rarraba shi ya je inda ya ga dama to wannan shine halin da Allah yake wannan ita wannan iskan in ta haɗu girgije ya taru fatushiru sahaba ya girgije ya taru ya hada sama fayabsutuhu sai Allah ya shimfida shi fis sama'i kaifa sha a cikin sama yanda shi Allah ya ga dama ya shimfudu daya yana hawan daya wannan yana hawan wannan wannan yana bisa wannan haka Allah zai yi su idan Allah yayi fa yaj'aluhu kisfan ya sa shi mai kabri fataral wadqa ya kharuju min khilali sai ga ruwa yana zubawa daga tsakankanin girgijen ruwa yana zubawa daga tsakankanin wannan girgijen guda biyu wanda suka haɗu da junansu fa'iza a saba bihi man ya sha'u idan wannan Allah samar da wannan hadarin ruwan ga wanda ya ga dama cikin bayi ba wanda yake so ba ganin dama shi he ga an yi a garin suka fi ne a na musulmin ba a yi ba kaga ba so bane izahum yastabshirun sai ka ba a wayi gari ana ta farin ciki ana bishara wani ruwa wajen kwala ruwa ya samu sai ka ji 'yan rediyo ma ana wane ne milimetar kaza waye milimetar kaza da digo kaza sai ka yi a damana ta sabka sai ministan gona daga cewa to wannan damana tamu mun yi tattalin kaza da duk bai ce ba komi yanzu za mun tadadi maganin kwari bana muna buƙatar tan miliyan kaza har mu ciyar da ƙasashen waje gwamnatin nan ta yi shiri kyakkyawa na noma da ciyar da al'umma amma ba ta yi ba shiri kyakkyawa na ruwa ko ba ta yi Allah za mu gane ya Allah ke cewa وإن كانوا قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين wa in kanu min qabli an yunzal alaihim kafin wannan ruwan ya sabka gare su da ana cikin rani an jira an jira ba a samu ba kowa ya ɗebe ƙaura yana neman ina wurin gudu rumbu ya ƙare
An fara ganin cibiya ke.
a ba ganin da shi ta ce zalla ya cibiyar rumbu kawai da aka hanyar rumbun ta ɓace sai ta famfo kaka hanyar mangazanka ta ɓace sai ta mi sai ta randa to an samu matsala to ana jiran ruwa ana ta roƙon Allah sai kawai Allah ya samar da ruwa a lokacin nan sai ga mutane bayan sun ɗebe ƙauna da kuma an zo ana albishir sai me zai faru فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها Allah ce fandur idubi ka ga ila asar rahmatillah zuwa ga sawun rahamar Allah me rahama Allah wannan ruwan da aka yi jiya daddare washe gari zagaya inda aka yi ruwa ka gani kaifa yuhillahu al-ardha ba'da mutiha aka Allah yake raya da kasai rayu mutanenta su fantsama a cikin gonakai ita wannan hakukuwa sa fito ka ga jikin kowa ya koma ya koma cin hayacin shi sai Allah yake cewa إن ذلك لمحيي الموتى To inna zalika lalle mai yin wannan rayar da ƙasa ta mutu ta rayu din nan la muhil mauta wallahi shine mai rayar da wanda ya mutu in ya mutu sai Allah yake cewa وهو على كل شيء قدير wa huwa shi Allah ala kulli shay'in a dukkan komi ba sai wani abu ba komai gaba daya kadirun mai iko ne ba wani abu bane ke da iko banda wani gaba daya ke da iko sai Allah yake cewa mi ولئن أرسلنا ريحا فأو nariham ولئن أرسلنا ريحا فأو fara'a فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون Allah ke cewa wal in arsalna rihan amma in muka aika ma shibkar tasirihan iska ta bala'i fari kuma iska ya juya yamma mai zahi da asalin shibka wace irin kala gare ta tsanwa koriya ko sai ta fara laushi tana yin ta fara zama lawashi ta fara zama fatsi-fatsi auraka-auraka kamar takardar nan duk wanda ka kalli huskar shi shi ma sai ga ya fara wannan fatsi-fatsin ya gintsi in an hada a birni da ƙauye zancen da za a yi wani yaya to ya wajen na wallahi ruwa a ruwa wajen kuma haka yake wallahi da mana to sai dai abin da Allah ya kai bana to birni da ƙauye ko a biro kakka wannan zancen ake in ka bude rediyo wannan zancen ake in ka gaba da dan birni da dan ƙauye wannan zancen ake dan ƙauye dan ƙauye zancen ake mushe da mushe zancen ake malam da malam zancen ake in ka samu mai martaba da mai martaba zancen ake tuwo ne yayi nisa ka aje martaba ta kuci haka za a yi ko- haka ne ko ba kawai hankalin kowa sai ya tashi ran kowa ya ɓaci a yi mirtik me zai faru فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين fara'ahu musifirran suka gan shi ya yi faɗi ya yi auraki auraki ya yi ruwan ɗorawa fadhallu min ba'dihi yakfurun sai a wayi gari ido ya fito hankali ya tashi bayan ganin haka dinnan duk kowa ɗaya bai kamna daga samun rahama Allah ko kuma idan Allah ya ka wannan ni'imar aka samu wadata sai a koma ana wani kafirci da wannan ni'imar da Allah ya bada Allah yana faɗin halayen batattun mutane ne ai min ba'di hadal hali bayan wannan hali da aka shiga na wahala na banna yakfuruna ay yajhaduna sai su rinka yin jayayya bima taqaddama ilaihim na abinda aka aka ya gabata gare su minan na'ami na ni'ima ka ƙaulihi ta'ala kamar yadda Allah ke cewa afara aitum ma tuminun afara aitum ma tadara afara aitum ma tadraun antum tadraunahu annal zari'un ubangiji ne wasu tambayoyi guda huɗu yace afara aitum ma tuminun ma tuminun a antum takhluqunahu am nahnu khaliqun sai ce na hannu kaddar na baina kumul mota ma na hannu basa muki ala an nubaddila amsalakum wa nushi akum fi ma la ta'lamu ya bada amsa sai ce a fara'aitum ma ta eh a fara'aitum ma tadra ulugo wa laqad alimtum nashatal ula falawla tadhakkaru a fara'aitum ma tahrisun a antum tadra'unahu am nahnu dhari'un law nasha'u laj'alnahu hutaman fadartu tafakkahun inna lam gurum afara'aytumul ma'al ladhi tashrabun a antum andartumuhu min al-mudhini am nahnu al-munziluna kaga a can karshe sai mutanen su yi kafirci da wannan aye sai Allah yake cewa mi fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u thumma tu'a idha wallaw mudbirin Allah yake magana da manzon Allah ce fa innaka la tusmi'ul mauta lalle kai ba za ka ji yadda matacce ba wala tusmi usummar du'a kuma baka iya yadda bebe kurma kira ba ba za ka iya yadda bebe kurma ka yadda shi kiranka ba iza wallau mudbirina matukar ma ya juya baya daman beji kuma ya juya baya yayi nisa da kai kaka kai ta kuwa be yana kusa ma beji kuma ba kai yake huskanta bare in ka daga hannu ya ga alama alama ka iya yadda shi ba za ka iya je da shi ba wa ma anta bi hadil wa ma anta bi hadil umi an dalalatihim in tusnu illa man yu'minu bi ayatina fa hum muslimun kuma kai ba za ka iya shirye ba za ka iya dore makaho akan shiriya ba ka tsamo shi an dalalatihim daga batansu in tusmu illa man yu'minu bi ayatina ba wanda kake wujiyarwa ya fahimce ka sai wanda ya yi imani da ayoyin rishin sani ne gare shi fahim musulmi na su masu miƙa wuya ne ga dokar Allah da Allah ya faɗa ba su da jato su suke ganewa mala yake cewa ya ƙulu ta'ala Allah yana faɗa kama annaka laysa fi qudratika fi qudratika an tasma'ul atum asma wa amwat kaman yadda bai cikin ikon annabi Muhammad ya iya jiyar da matacce an gane ko cikin abinda ba sa ji matacce ne ya jiyar da shi wala tablugu kalamika kuma maganarka ba zai isa ba ga kurman wanda yake la yasma'una baya ji wahum ma'azalika kuma bayan su ba sa jin mudibiri ne an kasin baka baya to kaman yadda kurman da ya baka baya kiranka ba zai iya kaiwa gare shi ba wanda ya mutu ba ka iya ba in ma yana da waya a nan duniya ka san lambar shi an binne shi a kabari in ka kira waya sai dai wani dauka ba shi ba babu labarin da zai kai mishi a wurinka ko to yadda haka take kaman yadda kaga haka inna kazalika la taqdiru ala hidayati umiya haka wannan baka da ikon ka shiryar da makahu wanda ya makabce anil haqqi daga gaskiya waraddahum ka dawo da irin waɗannan batattun an dalalatihim akan batan da suke bal zalika ilallahi wannan aikin Allah ne fa innahu ta'ala shi Allah mai girma da buwaya bi qudratihi da ikon sa ne da ƙarfin mulkin sa ne yasma'ul amwan yake shiryar da yake jiyar da matace aswatul ahya saututtukan rayayyu iza sha'a in ya ga dama wa yahdi man yasha'u kuma shi yake shirye da wanda ya ga dama wa yudullu man yasha'u shi yake batar da wanda ya ga dama wa laysa zalika li ahadin siwahu shiryarwa da batarwa ba ikon kowa bane in ba Allah ba an gane ko ya sanya yake cewa in tasmu illa man yu'il bi'ad ba wanda kake shiryar da shi ka shiryar da shi sai wanda daman yana da imani da ayoyinmu khadi'una masu kaskantar da kai ne mustajibuna masu karbawa ne mu'iuna masu yin da'a ne lillahi ga Allah fa ulaika ire-iren waɗannan humul ladina yasma'una al-haq su suke jin gaskiya wa yattabi'una kuma su bi gaskiya an gane ko wa hadha halil mu'min muminina wannan shine halin mumini in an kira shi he nan take karba wal awwal amma wancan da ba za a iya jiyar da shi ba mataccancan masalul kafiri shine misalin kafiri kama ƙara ta'ala kamar yadda Allah ke cewa inna ma yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'asuhumullah ko summa ilaihi yurja'un kai dinnan wanda yake sauraron ka kawai sai wanda yake da shi yake da yake ji mumini kenan mai rai amma matacce kafiri ba zai ji ba a wannan aya malamai sun yi bayanai to yanzu Aisha ta kafa hujja da wannan aya tace kenan hadisin da aka ruwato daga Abdullahi dan Umar wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yakin Badar bayan kwana uku da kashe kafiran badar an zuba su a cikin rijiya manzan Allah ya zo wannan rijiyar ya leƙa ya kirayo sunansu ya wane ɗanwane ya wane ɗanwane ka samu abin da na yi Allah ya maka alkawali na azaba ni na ga abin da Allah mai alkawali mun haɗu da shi na nasara sai sai na umar ya ciya manzan Allah ta ƙaƙa za ka rinka magana da mutanen su da suka zama gawa har sun fara ɗoyi bayan kwana uku da mutuwa sai manzo Allah ke cewa kai ɗin nan baka hisi jin abin da nake faɗa ba ko sai take cewa to ai ba haka bane sai ta fassara hadisin ko ta tawilin hadisin tace innahumul ana abinda manzo Allah yake nihi wai su a yanzu la ya'lamuna suna da sani annama kuntu aqulu abinda na kasance ina gayawa ina faɗi lahun gare su haƙƙun gaskiya ne kenan kaman da suka je sun ga azabar Allah sun ga wuta yanzu sun sani ba wai sun amsa bane haka ta fassara amma hadisin nan ruwaya ce mai yawa wadda take tabbataccen ruwaya ta zo da wurare daban-daban banda ma wannan hadisi ne ingantacce da haka nan wasu malaman tafsiri suka ce a'a kamar imamu qatada yake ce a'a yadda abin yake aya ahayahumullahu Allah ne ya raya su lahu ga annabi hatta yasma'u maqalati ya suka ji magana shi taqri'an wa tabikar ai dan a bakanta musu rai a wulakanta su ai Allah da ikon ya raya su su ji magana ya sake daukar rayuwarsu ko haka kuma aka yi yake cewa wa sahihu abinda yake sahi ingantacce inda ulama a wurin malumai ruwaya abdullahi bin umar abinda abdullahi dan umar ya ruwaito din nan haka abin yake kenan wannan aya ba ta rushe na kabari baya ji a'a akwai na kabari wurare da dama an nuna yakan jin wata magana kai da shi ku yi magana ne sadarwa ce babu an gane ko domin an samu hadisai da dama sun tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga hadisi Abdullahi dan Abbas yake cewa ma min ahadin babu wani mutum wato wanda ya san wani dan uwan shi musulmi da ya mutu ya san shi kafin ya mutu in ya je kabarinsa ya sallama illa raddallahu alaihi ruhahu sai Allah ya dawo ma da wannan mutumin rashi ya mayar da wannan sallah wasu malaman su kuma sun ruwaito cewa wannan abu yana faruwa ne daren juma'a kamar alhamis da zuwa juma'a da garinta ya waye haddare muminai kuma an tambayi wani bawan Allah da shi ya yi wannan bayani aka ce to rayukan ne suke haduwa ko jikin ya ce a jiki a ya riga ya riɓe rayukan ne suke haduwa kenan mominai sukan samun labarin duniya su aiko ne zuwa gare mu ba za mu wannan ba amma idan aka wani mutum mumini in ya rasu in ya je ai sauran mumine sukan tarban shi a bar shi ya huta bayan wahala in an tarbe shi aka bai sanin da zuwa in ya huta kuma sai a zo a tattamna ya gida har in ka san wannan dan uwanka ko iyalanka ina wanci ina wani ka tambaya da ɗanka yaya hali yake cike karatun ana yi wayan da makaranta gari kaza ana zana nan da ranta tana nan yaya wa'azi ana zuwa ana zuwa ya ana wa'azin ƙasa yanzu a ce ayya ai wasu 'yan duniya sun ce a daina an daina ko wasu sun ce ai duk cin kuɗi ne ya kamata yanzu an samu civilization a daina wannan an daina sai dai amma dai an maye mabadin shi da dabalo da sauran abubuwa sukan tantambaya da wannan ɗinsa ba su labari da haka ita wannan aya tana magana ne siffanta kafiri ne aki yadda rishin gane washe take shi aka siffanta shi da na kabari yanzu in ka je kabari kana kira ka san ya ji ko bai ji ba in ba dan manzo Allah ba labarin ba ta ina za ka gane suna ji bare su amsa tunda baka ji ba amsawar kai Allah ta'ala ya samu dace ina ganin anan ya kamata mu dakata idan Allah ya kai mu sati mai zuwa inda rai da lafiya sai mu yi da sauran aya wannan surar ayoyin da suka rage musamman suna da maganganu akan halittar ɗan adam farkonta da yadda ɗan adam yake zuwa tsakiya da yadda ɗan adam yake zuwa ƙarshe don a gwada ma ɗan adam ya gyara zaman shi baya da iko akan komai cancanza shi ake kamar yadda aka cancan da gangan jikin shi ai cancan za mushi wurin zama Allah ta'ala ya yi mana albarka gaba ɗaya min Allah ya rayar da mu kyakkyawar rayuwa ta musulunci Allah ka sa mu cika da imani Allah sa ƙasar mu ta zamna lafiya Allah ka albarkaci shugabannin mu ka hana su inda suke zaluncin mu inda za su yi daidai Allah ka tilasta su yi wanda duk zai zama shugaban mu Allah ka tsora mu akan shi yayi abin kirki ka hana shi yin abin da ba daidai ba ka hana shi kullar yin da cutar da al'umma ko musulmi ko al'umma 'yan ƙasa ka sa shi ya kulle da jini da ta amfani 'yan ƙasa ya raya ƙasa da ababen raya muruwa ka sa shi ya yi magungunan matsalolin da suke cimar tuwa ƙwariya irin wannan rashawa da cin hanci da batuwa ayyuka a raka ayyuka marasa kima da zalunci kirikiri ana kallo don wane ne a bari Allah ka kama na wanda zai canza yanzu misali kamar irin da kwallakwal mu a waye gari kawai yaron ya an kure shi daga sankin ya shekara shida ko bakwai yana tura ruwa ya sami yan kuɗi ya zo ba da a bashi bebe kuma ya tafiya zama mushen lakwal a kai shi ƙauyuka a tattara mai ɗiyan mutane shi bai sani ba su bai sani ba kashe su kai wallahi wata yarinya na gani wai mijinta ita madance ta lakwai ta da mijinta aka kai ta to ba ta iya ba rubutu sai mijin ya mata kuma in tarbu in an rubuta ba ta iya karanta ba kuma shi zai yi aiki ta kaga shi ɗaya mushe biyu kuma a biya ta a biya cin hanci ne kuma cin hanci ne cin hanci a ba wannan zalunci ma har yaushe wani aile rena mutane ne Allah ta'ala ya samu dace subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh